إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwanmu a wannan masallacin na masjidu ad-da'wati wal irshad a nan anguwa ta societe dipte a birnin Niamey domin ci gaba da karatun littafin bulugul maram da muke gabatarwa a kowace rana ta juma'a muna fatan Allah ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba a manta ba a yau za mu tashi babu salatil jama'ati wal imama babu salatil jama'ati wal imama babi mai bayani akan sallar jam'i da kuma limanci kina wannan babin zai karantar da mu mahimmancin sallar jam'i ko da farko ma mu ce hukuncinta matsayinta a cikin sallah da kuma limanci wane ne kamata ya zamanto liman menene falalan limami menene hukuncin wanda yake bayan liman dukkanin wannan insha Allah za mu gansu a cikin wannan hadisan da mala ya kwararo a cikin wannan babu mai albarka da farko dai ita sallah ta jam'i a mafiyancin malumai sun taya akan cewa sallar jam'i wajibi ce ana dole ce mutum ya sallah amma laisat min sharti aw min shuruti sihhati salah sallah a cikin jam'i baya daga cikin sharadi na karban sallah amma dai idan mutum bai yi ba to yayi ma kansa asarar lada mai yawa kuma ya tabka zunubi kina sallar jam'i dole ce amma idan mutum yi ba a cikin jam'i ba da gangan ba da wani uzuri ba karɓaɓɓe to sallarsa za ta kasance a cikin tarainiya irin wannan sallah ce wadda ba za ta ishi ma'abocinsa ba a ranar tashin alkiyama idan muka zo karatun hadisai a cikin wannan babin za mu gansu kenan insha Allah a takaice da uwa sallar jam'i alama ce ta mutunan kirki ya zo sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa a zamanin su babu wanda yake wasa da sallar jam'i in ba munafiki ba da kaga mutum yana wasa da sallar jam'i to munahuki ne kenan ko a wannan lokacin idan a wancan lokacin an faɗi haka kenan fa hadha zaman min babi aula kenan wannan lokacin shine za a yi ta mafi dacewa da a ce duk wanda bai kula da sallar jam'i munahuki ne Allah ya kare mu da munahuki su ne wanda Allah yake cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar Allah ya kare mu hadisi na farko da malam ya kawo a cikin wannan babin shine hadisin abdullahi bin umar malici an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace salatul jama'ati salla a cikin jam'i afdalu min salatil fadhi tahi mutun dai falala bi 27 daraja da daraja 20 da bakwai متفق عليه بخاري ده مسلم سكر ويتوسا ولهما عن أبي هريرة أكوي ده غريس هاي ينزو بخاري ده مسلم أحاديث أبو هريرة بخمس وعشرين جزءا ده ربني قدا أشرين ده بيار وكذلك للبخاري haka kuma akwai wata riwaya ta Imam al-Bukhari an Abi Sa'id daga Abi Sa'id wa qala yati daraja daraja a wannan hadisin kenan ibnu umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salla a cikin jam'i tahi sallar mutum dai da daraja 27 a wata riwayar da daraja 25 to wace ce zamu riƙewa 27 zamu riƙe ko 25 a yawa 27 wannan ka'ida ku riƙe ta a duk lokacin da kuka samu hadisi guda biyu wanda yake bayanin falala sai kasance wannan ya faɗi da yawa wannan kuma ya faɗi kaɗan ga wancan na farkon to sai a rinjayar da wanda ya zo da yawa kin an gane da kyau ko wannan ka'ida ce kenan a takaice dai ana nuhin daraja nawa 27 kuma idan aka ce daraja ba wai ana nuhin lada ba a kowace daraja a ƙarƙashinta akwai lada mai yawa kawan matsayi ake nuhi to matsayi guda Allah ɗaya san ladar da ke a ƙarƙashinsa a shi wannan hadisi me yake nuna muna yana muna ashe asara ce mutum yake ma kansa idan ya kasance baya sallah a cikin a cikin jam'i an gane da kyau ko jayyid hadisi na gaba mala yake cewa wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya yarda da shi anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace wallazi nafsi biyadi na rantsi da wanda rayuwata take a hannunsa laqad hamamtu an amura bi hatabin nayi niyyar in yi umarni da a kawo itace fayuhtataba sai a kunna musu wuta sun ma'amura bis salati sannan sai in umarci da sallah fayu'adhana laha a yi mata kira sun ma'amura rajulan sannan sai in umarci wani mutum faya umman nasa ya ma mutane limanci sun ma'ukhalifa ila rijalin sannan in saba in je zuwa ga wasu mazaje la ya shahaduna salata wanda ba sa halartar sallah a cikin jam'i fa'uharriƙa alaihim buyutahum sai in ƙone musu gidajensu wallazi nafsi biyade na rantse da wanda rayuwata take a hannunsa lau ya'lamu ahadukum da a ce ɗayanku ya sani annahu yajidu arakan saminan zai samu ƙashi mai yake da suna mai kitse idan aka ce al'arak shine kashi wanda yake dabdale da nama an gane ko kinan da a ce ɗayan ku ya san da cewa in yaje sallar jam'i zai samu kashi wanda yake mai kitse aw mirmataini ko kuma mirmataini ma'ana mirmat shine kafa ta ta ta akuya ko ta rago ita ce mirmat kinan aw mirmataini ko kuma kafa ta rago guda biyu hasanatai ne masu kyawo la shahidal isha'a da ya halarci sallar isha'i muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu lil bukhari sai dai wannan lafazin na bukhari ne wannan hadisin shine hadisin da yazo da ban tsoro sosai game da wasa da sallah ta jam'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na rantsi da wanda rayuwata take a hannunsa na yi niyyar in umurta a yi kiran sallah a ta da sallah sai in sa wani ya sha sallah ni kuma sai in je da wasu mutane suna ɗauke da wuta in je in ƙone gidajen waɗanda ba sa halarta a masallaci manzo Allah ya ce abin da ya sa bai haka nan ba a wata riwaya a riwaya ta muslim dan saboda iyalinsu ma'ana dan saboda mata da 'yan yara da suke a cikin gidan ba dan su ba da sai na je na ƙone gidajen waɗannan mutanen da ba su zuwa ina ba su zuwa ina a masallaci an gane da kyau ko wannan shine kenan wannan hadisin dalili ne akan ka'ida ta malaman makasid suke cewa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih me ake nuhi da haka shine toshe fitina shi ake gabatarwa akan jawo maslaha a wannan wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da idan ya tayi kone gidajensu da Allah gobe akwai wanda za su za su yin saura a gida lokacin sallah yayi kowa zai komo kowa zai zo masallaci ko to amma matsalan shine idan an yi za a samu amfani amma kuma za a samu me banna me bannar a je a ɗauki alhakin wanda me bai ci bai sha ba an gane da kyau ko dalilin wannan ne musulunci ya hana zanga-zanga domin lokacin da za a zanga-zanga iya tana iya a samu wani entere to amma dai a karkashin wannan enteren sai an samu me sai an samu mafsada sai an samu cutar da wasu wanda ba su ji ba su gani ba an gane da kyau ko a takaice wannan hadisi yana nuna muna har yanzu wata ka'ida da malaman usul suke cewa suke cewa la uqubata illa fi tarki wajibin aw iqtirafi kabira la uqubata illa fi tarki wajibin aw iqtirafi kabira suke cewa a musulunci duk abin da kaga an ce idan mutum bai yi ba za a masa ukuba to ana nuhin wannan abun dole ne ko kuma ana nuhin mi idan ka yi abun mai yake da suna in abun an ce in kai za a maka azaba to ana nuhin mi babban laifi ne a takaice duk abun da kashi Allahu subhanahu wa ta'ala ko manzansa sun ce idan mutum bai yi kaza ba za a yi masa ukuba to ana nuhin wannan abun dole ne kenan wannan hadisin shine dalili mafi kwari na nuna cewa sallah a cikin jam'i mice ce sallah a cikin jam'i wajibi ce domin gashi har manzon Allah ya so yayi uquba tun anan duniya ka himma a je lahira ga waɗanda ba sami ga waɗanda ba sa halarta jayyid a hadisi na gaba sai malai yake cewa وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر أرق أبو هريرة ألا يددش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الله إرادة أمينة ألا سكارة تبتا أقريش ياتي أثقل الصلاة على المنافقين سلا ود تهي وهلا تهي نوي أكم مناهكي صلاة العشاء إتتي سلا للشاء وصلاة الفجر دسلا أصبح ولو يعلمون ما فيهما kuma da a ce sun san abin da ke a cikin wannan sallolin guda biyu la'atauhuma da sun zo musu walau habuwan ko da dararrahe muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa anhu har yanzu da gare sa abu huraira qala yace atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama rajulun a'ma wani mutum makaho ya zo ma manzon Allah fa qala sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah innahu laysa li qa'idun lallai ni bana da jagora bana da wanda zai ja na daga gida ya kane masallaci laysa li qa'idun yaquduni ila almasjid bana da dan jagoran da zai ja ni ya kane masallaci farakhasa lahu sai manzon Allah ya masa sauki ma'ana aka ce to babu lahi ka zamna gida falamma walla lokacin da ya juya baya da'ahu sai manzon Allah ya kira sa faƙala sai ce hal tasma'un nida'a bis salati hal kana jin kiran sallah in aka yi ƙala na'am yace eh ƙala fa ajib yace to ka karɓa ana dole sai ka zo rawahu muslimin muslim ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin yana da gaba biyu gaba ta farko manzo Allah yace sallar da ta yi wahala akan munahukai ita ce sallah ta isha'i da sallar asuba dan me yasa sallar asuba lokacin lokacin ne ake kwana mai daɗi ki zo mutum ko ita kuma sallar isha'i mafi yawanci a lokacin manzo Allah ana yin ta da bayan dare ya shigo sosai ko mu a wannan lokacin muna dan gaugauta ta su a lokacin su manzo Allah kamar wajen ventinar haka ake sallar isha'i kun ga a wannan lokacin akwai da yawa daga cikin mutane wanda a lokacin ne su kwana suke fara shiga kwana to dalilin da yasa take ma munafukai wahala sallar asuba da sallar mi da sallar isha'i a wata riwaya sai manzo Allah ce sallar la'asar an gane da kyau ko sai manzo Allah dan ya kwadaitar da mu wannan sallar yace da a ce wanda suke wasa da sallar asuba da sallar da sallar isha'i sun san muhimmancin su da sun zuma wannan sallolin koda da rarrahi koda ba su da lahiya da sun sa a kawo su kuma wannan ita ce siffa ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin su mutum baya da lahiya amma zai ce a caccabo sa a kawo sa masallaci baya so sallar jam'i ta me sallar jam'i ta kubuce masa an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan sallar jam'i abu kulawa ce ga dukkanin mutunan kirki ga dukkanin mutunan da yake so ya sallarsa ta zamanto karbabba kenan a gaba ta biyu sai manzo Allah sai sai Abu Hurairah yake ba mu labarin ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar an ce Abdullahi bin Ummi Maktum ne an gane ko Abdullahi ibn Ummi Maktum shine kun san makaho ne ko jayyid to shine yazo a wajen ma'aikin Allah ya ce ya rasulullah bani da dan jagora lokacin sallar asuba lokacin zuwa sallah bani da wanda zai jani ya kane masallaci kuma ka san ba gani nake ba sai manzo Allah ce to ba matsala an dauke maka ai kai mai uzuri ne bayan ya juya ya tafi sai manzo Allah ya ce masa atasma'un nida kana jin kiran sallah yan anyi yace eh ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya ce fa ajib to ka karba ma'ana dole sai kame dole sai kami dole sai ka zo a masallaci wannan hadisin shine babban dalili akan mi akan idan ya kasance makaho ba a doke masa sallar jam'i ba to ina ga wanda kai kake lami lahiya lau an gane da kyau ko kuma kun ga dalilin rishin dauke mishin da manzon Allah yayi saukin da manzon Allah ya hana masa sai zamanto masa alkhairi domin da karshe sai kasance ɗai daga cikin ladanin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abun mamaki yana daga cikin da suke rage kowa zuwa masallacin asuba a shi kun ga wata ran a hana ma mutum sauki ma menene alkhairi an gane da ke ko ga saukin da aka hana masa ya zama to masa alkhairi yanzu gashi shine ɗaya daga cikin ladannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu kiran sallah ma a lokacin sallar asuba tare da baya gani an gane da kyau ko wannan shine kenan idan wannan hadisin da yana karantar da mu me yake da suna sallar sallah a cikin jami'i ba karamin me yake da suna daraja ke gare ta ba ta yanda duk tausan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai doke ma wanda yake ma makaho ba akan yami ya zo ya yi ta abin mamaki a mu akwai wani wani lattizo daga cikin tsohon 'yan barikin nan domin ba ma nijar ya zama faransa ya zama can yi rayuwar shiga ba da can ya kare ke ta yanzu ya komo a nan nijar yake da zama daga cikin makwabtanmu duk an kiran sallah kowace sallah muke yana ji a lokacin yana kula sallah babu sallar da take kubuce masa hatta yanzu babu sallar da take kubuce masa yanzu kwana biyu sai na bar ganin sa a sallar asuba na ce lahiya domin fafa muke ce mashin da lattizo ne sosai amma yana da ƙarfi lahiya fafa yanzu mun bar ganin ku sallah asuba wata ran ma har sai ya jira ni in zo in bude masallaci yace a yace matata ce tace mini in bar hituwa masallaci dan kwanan ga an ce barawu ake kamawa an gane da ce ko barawu suna suna tare mutane akan hanya yanzu zancen da nake muku an yi shekara biyu har yanzu wannan mutumin baya zuwa sallar asuba subhanallah kowace sallah yana sallar asuba da Allah wannan matar ta zama mishi alkhairi ta zama mishi sharri to yanzu ko ba ji sharrin ma da karshe ma me yake da suna ya rabu da matar wadda ta hana shi zuwa zuwa sallar asuba amma kuma sharrin kuma har yanzu bai komo ba an gane da ko wannan sai fassara mana fadin Allah subhanahu wa ta'ala innama amwalukum wa auladukum ko kuma inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum daga cikin 'ya'yanku da matayenku akwai makiya a gare ku ku kiyaye su malamai suka ce makiya ana iya a same su na zahiri ana iya kuma a same su na wata hanya ta wace hanya shine ya kasance su yi dalilin kange ka daga mi daga ambaton Allah madaukakin sarki an gane da kyau ko ga wannan ita ce wadda za su tashi a ranar tashi alkiyama irin su ne za ku tashi a ranar tashi alkiyama kuna tsine ma juna an gane da kyau ko wannan shine kenan kada Allah ya bamu irin waɗannan matan jayyid a hadisi na gamma yake cewa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga ibn abbas Allah ya dada su anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala daga manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce man sami'a nidaa falam ya'ti duk wanda ya ji kiran sallah sai bai zo ba yayi sallah fala salata lahu to baya da sallah illa min uzrin sai da uzuri rawahu ibn majah ibn majah ya rawaito sawaddara qutni da imam dara qutni wa ibn hibban da imam ibn hibban wal hakim da hakim wa isnaduhu ala shart muslimin isnadin sa kuma yana akan sharadin muslim lakin rajjaha ba'dhum waqfahu sai dai wasu daga cikin malaman hadisi sun rinjayar da cewa wannan hadisin mawqufi ne magana ce tawa ta ibn abbas an gane da kyau ko kenan wannan hadisin marfu'an da'ifan sai dai mawqufan sahihan idan aka ce manzo Allah ne yake to da'ifi ne hadisin amma idan aka ce ibnu abbas ne yake to menene ya inganta an gane da ke ko ina ibnu abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ji kiran sallah sai bai je bai sallan na a inda aka kira ta yayi ta a gida ko a cikin shagon sa to baya da wannan sallar sai da uzuri an gane da ke ko wannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da malamai suke ce ma qaulus sahabi fi ma la majala lirra'yi fihi suke cewa qaulus sahabi fi ma la majala lirra'yi fihi lahu hukmun raf'i maganar sahabi a cikin abin da babu ra'ayi a ciki to yana da hukuncin kawai manzo Allah ne yace domin waye isa yace sallar ka bata yi ba waye isa yace sallar ka bata yi ba Allah kowa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu abin da sahabi zai ce in kai abu kaza ibadar ka kaza ba ta yi ba to kawan manzo Allah ne ya faɗi domin tabbas ba za su faɗi abin da ba daga wasu ka ji sa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kenan wanda yake jin ana kiran sallah ya tsaya ya sallarsa a wani wuri yana a cikin hatsari domin gashi an samu ibnu abbas yake cewa mutum baya da sallah in ba da uzuri ba jayyid hadisi na ga malaki cewa wa an yazid ibn al-aswad an karbo daga yazid dan aswad radiyallahu anhu Allah ya da shi أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يا صلى ترد ما أيكين الله صلى الصبح إذا هو برجلين kenan falamma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah yayi sallah ya sallame idza huwa bi rajulaini lam yusalliya sai ga wasu mutane guda biyu bu su yi sallah ba fada'ahu fada'a bihima sai yasa aka kirawo su faji abihima aka zo mishi da su tar'udu fara'isuhuma kahudun su suna makarkata tunda sun san sun yi lahi an gane da kyau ko faqala lahumu sai manzo sai manzo Allah ya ce musu ma mana'akuma an tusalliya ma'ana mi ya hana ku yi sallah tare da mu a cikin jami'i qala suka ce qad sallaina fi rihalina mun yi sallah a gidajenmu qala yace fala taf'al to kada ku sake aikata haka fala taf'ala kada ku sake aikata haka ku yi sallah a gidajenku ba a masallaci ba yace idza sallaituma fi rihalikuma kuma idan kuka yi sallah a gidajenku summa adraktuku adraktumal imama sai kuka isko limami walam yusalli bai ida sallah ba fa sallaya ma'ahu to ku yi sallah tare da shi fa innaha lakuma nafila domin za ta kasance muku nafila rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa wal lafzu lahu lafazin kuma nasa ne wa thalatha da marawaita hadisin nan guda uku wa sahahu tirmidhi tirmidhi rawaito sa ya inganta sa wa ibn hibban da imam ibn hibban kina wannan hadisin an ƙari sallar asuba ne sai manzo Allah ya tsinkaye wasu can wasu mutum guda biyu can gehe ba su yi sallah tare da mutane ba sai manzo Allah ya ce a kira wasu ko da aka kira su suka zo gaban manzo Allah sai ga suna makarkata suna tsoro sun tabbatar da sun yi lahi kenan tunda an ce a kira wasu sai manzo Allah ya ce me yasa ba ku yi sallah tare da mutane ba sai suka ce ya ma'aikin Allah mun yi sallah a masabkin mu mun yi sallah a gidajen mu sai manzo Allah ya ce kada ku sake yin haka ko kun yi sallah a gidajen ku in kuka zo masallaci kuka isko ana sallah to ku yi sallah tare da liman zai guda daga cikin salolin za ta kasance muku mi nafila an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan Allah madaukakin sarki sai ya zabi wadda tahi tabbas ko kun san wanda aka yi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce za ta yi ko ita ce za ta yi ashe wannan hadisin miki karantar da mu ko ina ne kaje ya kasance kuma bukatar kanan waɗanda suke sallar da su kake da bukata sai ka isko suna sallah to maimakon ka zamna can gehe sai ka shiga tare da su a yi ne a yi sallah an gane da kyau ko kamar yadda shekaran jiya mun yi sallar asuba an gayyace ni wani wa'azi sai da muka yi sallar la'asar sai da muka yi sallar isha'i sannan na tahi da na tahi na isko su bu sallar isha'i ba mun kare wa'azi na kare nawa sai aka ce mini za a yi sallanci a ba ku yi sallah ba kenan suka ce eh na ce to bismillah na kabarta muka yi sallah kun ga wanda san wannan hadisin ba sai koma can gehe an gane da kyau ko ana sallah shi kuma lada tana barin shi an gane da kyau ko kenan wannan sai nuna mun da cewa ashe dan kai sallah bai hana ka bi kuma wani masallaci idan ka isko suna sallah duka wannan karin nafila ne yawaita nafila ne a kanka an gane da kyau ko jayyid a hadisi na gaba malai ke cewa وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لك أبو هريرة ألا يدد شياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل الله سيرا دامنت الله سكار تبتا أغري شياتي إنما جعل الإمام ليؤتم به شي لمن أنسى ياسني دن أي كوي دشي فإذا كبر فكبروا إذن يكبر تكوي كبر ولا تكبروا حتى يكبر kada ku yi kabbara sai ya yi kabbara wa idha raka'a farka'u idan yayi ruku'i ku yi ruku'i wala tarka'u hatta yarka'a kada ku yi ruku'i har sai yayi wa idha qala sami'a Allahu liman hamida idan yace sami'a Allahu liman hamida faqulu ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu wa idha sajada idan yayi sujada fasjudu kuma ku yi wala tasjudu hatta yasjuda kada ku yi sujada har sai yayi wa idha salla qa'iman idan liman ya salla a tsaye fa sallu qiyaman to kuma ku yi salla a tsaye wa idza salla qa'idan idan ya salla a zamne fa sallu qu'udan ajma'ina to ku yi salla a zamne gaba ɗayan ku rawahu abu dawud abu dawud da rawaito sa wa hadha lafzuhu wannan kuma lafazin sa ne shi abu dawud kin wa asluhu fi sahihaini amma asalin hadisin yana a cikin bukhari da muslim an gane da kyau ko wannan hadisin me yake karantar da mu shine wajabcin mutaba al-imam ma'ana wajabcin bin liman kuma sannan ba za ka yi ba sai liman yayi ba za ka yi ba sai liman yayi kamar yadda na sha gaya muku malaman zaure suna kasa mamu gida biyu akwai wal liman akwai kanan liman akwai abokin liman an gane da kyau ko wannan shine kenan waye waye kanan wal liman shine mai rigon wa mai rigan liman kamin liman yayi sujada yayi sujada to wannan baya da sallah domin manzo Allah ya ce an saliman ne dan ayi koyi da shi kada ku saba masa kada ku yi sai yayi na biyu shine abokin liman abokin liman shine wanda da shi da liman tare suke yi an gane da kyau ko shi ma yana da sallah baya da sallah don ya saba wa manzo Allah da yace sai yayi ku yi na uku shine a me yake da suna a kanan liman an gane da kyau ko to kanan liman shi kuma shine wanda sai liman yayi sannan mi sannan yayi liman nayi shi kuma sai ya je yayi to ni kuma wurin karambani na na ƙara dan liman an gane da kyau ko dan liman shi kuma wane ne liman liman ya dago daga sujada shi kuma ki dagowa sai ya ƙara sharhole shi an gane da kyau ko sharholiya a Hausa ba ba kalma bace ta muni domin ni ma a da na azu sharholiya kalma ce ta muni sharholiya kama ana nuhin kawon mutum ya tsaya wasa shi hakan ga kamar jin daɗi a hausa ana ce mai sharholiya an gane da kyau ko idan kada wani ya ce wannan kalma ta yi tsauri sosai to kuma da ta yi tsauri ai ya kamata a ce mishi hakanan tun da ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce da liman yayi kuyi idan kuskure ne liman ya dago daga sujada kai ka tsaya kace sai ka kare addu'arka domin addu'a ba dole bace idan da tahiya ce wannan babu lahi liman ya sallame ba kare tahiya ba kare salati ba wannan babu lahi ka sai ka kare ka sallame an gane da kyau ko wannan shine kenan ina alkhairu kullu alkhairi fil ittiba alkhairi gaba ɗaya sai na a cikin koyi kai daidai yanda liman yayi kai ma kai wannan shine kenan ina kun ga wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi as-sahru takan iwa mutum ya yi tsallar tarawihi ko ƙiyamun laili ya kasance baya da ladar komi in ba wahala ba da hana ma idanu sarun tsawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda na hudu ba akan wannan ce daga cikin abin da yake iya ja wannan kai tarawihi baka da ladar komi sai gajiya sai hana ma idanunka kwana shine kasance kana rigar liman an gane da kyau ko to wannan ba a cikin wai sallah ta nafila ba hatta a cikin sallah ta farilla yana iya tasiri kenan sai a kiyaye wannan shine kenan a ko lokacin na taba yin sallah ina gani tunda wanda suke bangaren ka musamman in sahu yana da tsawo kana lura da wanda suke a bangaren ka hakan ga na dago daga ruku'i na yi Allahu akbar zan je sujada kami in kai goshi na Allah yana gani duk wanda nake gani anan dukkanin su sun kai goshin su kasa sannan ni na kai nawa kasa an gane da kyau ko wannan sun zama duka yannai na ko wannan yannan ko ba su da alkhairi wannan shine kenan wannan hadisin har yanzu yana koyar da mu ashe yana ɗaya daga cikin abin da musulunci ya karantar da mu shine girmama na gaba liman lokacin da yake a gaba shine shugaba kinan ka girmama shi an gane da kyau ko wannan yana koya muna ashe akan cewa dole ne a musulunci a koda yaushe ba a rasa shugaba shi yasa yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum idan mutum uku suka kasance a cikin balaguro to su sa guda ya zama musu shugaba ana musulunci ko da yaushe yana so a samu shugaba yanzu hatta zaman nan da muke a wannan majalisin yana da kyau a ce akwai shugaba akwai shugaba ko babu shugaba akwai shugaba ko wanda suke rasmiyan a makaranta sun sa akwai shugaba to don saboda gobe za mu nuna muku shugaba lattizo shi ne shugaba ga shi nan lattizo an gane da ke ko wanda ba san shi ba sai su kalli shi ne shugaban ɗalibai amma an gane da ke ko wannan shi ne kenan to har ma malaman ma duka mun bashi an gane da kyau jayyad masha Allah kenan wannan ladabi ne na musulunci hadisi na gaba mala yake cewa وعن أه وعن سعيد وعن أبي سعيد الخدري أن كربو دغا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الله يددشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم lallai manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa ra'a fi ashabihi ta'akhuran ya ga jinkiri a cikin sahabbansa fa qala sai ce taqaddamu ku gabato ma'ana ana sallah ne sai ga sahu na gaba sun yi nesa da shi fa qala sai ce taqaddamu ku matso fa atammu bi ku yi koyi da ni wal ya'tamma bikum man ba'dakum kuma yayi koyi da ku wanda yake a bayan ku an gane da kyau ko rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin kina wannan hadisin an zo za a tada sallah ne sai manzo Allah ya ga sun yi nesa da shi sahu na farko yayi nesa da shi sai manzo Allah yake ku matso an gane da kyau ko sai nuna cewa mi ashe sahu ba a so liman yayi nisa da mi da wanda suke a bayansa musamman sahu na farko ba a so ai nisa da liman sosai sai manzo Allah ya ce su matso su yi koyi da shi wanda suke bayan su yi koyi da shi dalilin wannan hadisi ne malamai suke cewa ashe baya daga cikin sharaɗi a wajen sallah ta jam'i ya kasance sai kana kallon liman an gane da kyau ko idan ko baka ganin liman in dai ya kasance kana ganin wanda yana ganin wanda yana ganin wanda yana ganin liman to sallah ku ta yi mi sallah ku ta yi an gane da kyau ko wannan shine kenan domin da a ce dole sai ka ga liman da akwai matsaloli an gane matsaloli ba matsala guda ba yanzu misali wanda suke wannan masallacin in ga za a iya cewa kaso ɗai cikin biyar ba su da sallah domin wanda suke a wurin ta wurin ga duka cika yake koshen nan kun wanda suke a masallaci ba su kai ɗai cikin biyar kinsu ba akwai kuma bangaren mata wancan bangaren kun wanda sai yana mana sauki na musulunci matukar dai malamai suke ce al'ibratu al'ibratu bi imkani liqtida al'ibratu bi imkani liqtida abin da ake lura shi ne dai har kana yin yadda liman yake yi to shi kenan kana ganin liman ko ba ka shirin sautin liman duka yayi an gane da kyau ko shi ne kenan ta ya za a yi ba ka sautin liman shi ne kasance kana kallon wanda yake a gaba gare ka an gane da kyau ko wannan shi ne kenan insha Allah kuma har yanzu malamai suka ce wannan dalili ne akan cewa babu laihi dan saboda ya kasance wasu suna ƙasa wasu suna sama a wajen sallah ko da ko a ce liman ne yake sama in dai har dai kuna ji za ku iya bi ba za a samu sabani ba to sallah ta yi to sai dai malamai suna ganin idan masafa ta yi nisa sosai to wannan kuma ba za ka iya kabi liman ba misali wanda suke a ƙetaren goduran wanda suke a can shagunan su mu kuma nan ne malamai da suna ganin in dai har tana iya su guso kusa to in suka yi a can ba su da sallah ko da ku a ce suna jin sauti dan wannan sautin yana da tabbaci a baya da tabbaci ita kuma ibada ana gina ta akan me akan yaqini akan ghalibuz zan musamman da yake ko da yanzu da yake an ce matsalar ta dan rage ko an maido wutan Nigeria ko jayi to irin wannan kenan sai a sai a guji wannan kenan sauti kawai baya isa a yo kusa ya zamanto kana ganin waɗanda suna ganin liman ko abin da ya kama da haka jayi a hadisi na gaba malaka cewa وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال دق زيد بن ثابت الله يدد شياتي احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة manzon Allah ya yi wani ɗan gida ya yi wani ɗan kewaye a cikin masallaci bi khasafa shine kamar tabarma tsohuwar tabarma bi khasafatin da wata tsohuwar tabarma fa salla fiha sai salla a cikin wannan ɗan kejin da yayi fa tatabba'a ilaihi rijalun sai wasu mutane suka neme sa waja'u sai suka zo yusalluna bi salatihi suna sallah da sallarsa ma'ana yana sallah suna bin bayan sa yana yi alhadith sai ya ambaci sauran hadisin hadisi ne mai tsawo wa fihi ya zo a cikin hadisin afdalu salati almar'i fi baitihi sallah mafificiya ta mutum ita ce yayi ta a cikin gida illa maktuba sai dai sallah ta farilla muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wannan hadisin kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yayi wani dan ebbuka a cikin masallaci ya huto daga gida sai shiga a cikin masallaci yana sallah yana a cikin sallah to sai wasu sahabbai sun zo suna neman sai suka isko yana sallah sai suka tsaya suna mi suna sallah yana can cikin dan kewayen shi yana sallah su kuma suna sallah aka ce ba su maganin manzo Allah sallallahu alaihi da sautin sani suke mi suke amfani an gane da kyau ko da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla ya kare ya gansu sai ya ce musu salla mafificiya inda salla ta nafila ce a yi ta a gida an gane da kyau ko wannan shine kenan wannan hadisin a takaice abin da yake karantar da mu shine ba sharadi bane sai kana ganin liman zaka ne zaka bin sa domin kun ga nan manzo Allah na cikin yan bukkar sa yana sallah su kuma suna mi suna bin sa a matsayin mi a matsayin limami kuma har yanzu wannan hadisi na namuna ashe sallar nafila an hiso a yi ta ina a gida amma ba ga kowa yake zamantowa alfadil a gare sa ba domin kamar yadda muka kawo a sati wanda ya wuce alfadilu kad yakunu mafdulan bisababi fawatil maslahati anhu wal mafdulu kad yakunu fadilan bisababi iqtiranil maslahatu bih idan aka ce wannan abun shi yahi to ba ga kowa yake iya zamantowa shi yahi ba sallan nafila a asali a ina aka hiso a yi ta a gida an gane da kyau ko to amma sai kasance ga tuzuru yayi ta a ina ta yi alkhairi a yayi ta a masallaci domin ɗakin nashi sai a hankali daura ta yi yawa ga ku kuma yana sallah a tada music abokan shi tada music burwi ba zai hana sa bai samu ba zai sa ya samu yi ba natsuwa sai kasance kenan al-afdalu lahu an yusalliha fi ish fil masjid shi kenan a gare sa shine yayi sallah a ina a masallaci ko kuma kai ne magidanci irin wannan gidan haya ga ka kuma da ɗaya guda goma sha biyu a cikin mai yake da suna salon mai ake suke ce mishi ciki da falo kawai an gane da kyau ko to kun gani yara ba za su barka natsuwa kai sallah ba to kai abin da ya alkhairi ka sai a ina ka yi ka yi ta a masallaci ko kai kuma om dakar ne in dai ka huta da masallacin nan to babu tabbacin ka je gida ka yi nafilar to me yahi ka yi ka yi ta a ina ka yi ta a masallaci ko kuma kai limami ne mutane na koyi da kai ana iya sa maka ido a ce ni wancan liman ban taba ganin yana nafila ba an gane da kyau ko to dan ka kore ma mutane wannan shakkar ka koya musu yin nafilar sai kai ma ka sa wani bangare na nafilar ka a cikin mi a cikin masallaci kun ga manzo Allah gashi nan wataran yana yin sallar a cikin mi a cikin masallaci dan ya koya musu yawan nafila jayyid hadisi na ga malai yake cewa kuma har yanzu wannan hadisi na nauna babu laihi ayi jam'i a sallata mi ta nafila ko da yake abinda aka yi so kowa ya tashi amma jam'i babu lahi a yi amma a ramadan malamai suka ce al'afdal a yi ta a cikin jam'i a cikin ramadan sallah jam'i ta nafila a asali shine kowa ya tasa amma a ramadan an yi so a yi ta a cikin jam'i hadisi na gama da ke cewa wa an jabir ibn abdullah an karbo daga jabir dan abdullahi radiyallahu anhuma Allah ya dada su shi da ma'aikinsa kala ya ce صلى معاذ بأصحابه العشاء معاذ يا يما متاننسا صلى العشاء فطول عليهم سيسويتا مسو صلى أو رواية سورة البقرة يشاري مسو فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيمن زع الله يتي أتريد أن تكون يا معاذ فتانا يا كي معاذ كان سوك كسن تيمي فتنر متانية الديني إذا أممت الناس idan kai ma mutane limanci ko za ka ma mutane limanci faƙara bi wa shamsi wa duhaha ka karanta wa shamsi wa duhaha wa sabbi hisma rabbikal a'la da sabbi hisma rabbikal a'la wa qra bismi rabbika da iqra wal layli idha yaghsha da wal layli muttafaqun alayhi bukhari da muslim rawaito sa wal lafzu li muslim lafazin na muslim ne wannan hadisin ai takaita shi ne bari in jumlace muku shi domin akwai darasi sosai a cikin wannan hadisin mu'azu ne ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu masu masu falala wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yabansa sosai kuma ya shahara a cikin sahabban manzo Allah da iya alqur'ani an gane da kyau ko wannan shine kenan to shi limami ne a anguwarsa anguwarsu to shi kuma ya kasance baya so ya salla a bayan kowa in ba bayan wa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haba ko ni ne manzo Allah na raye a gari ina a cikin gari ai ka san bazan so ai bazan so in yi sallah ko ina ba in ba can ba an gane da kyau ko to haka yake yi sai yayo sallah a wai bayan manzo Allah sai ya zo ya bawa ya ba ai anguwar su sallah dai to a sallar isha'i shine sai ya zo ya ja musu suratul baqara yana cikin karatu yana cikin karatu akwai wani matashi shi kuma ya saba da wuri ke kwantawa don saboda yana tashi tun da asuba ya je ya je gona da ya ga sallah ta ki karewa sai ya koma gehe ya yi sallarsa an gaya da ke ku da ya koma gehe ya yi sallarsa bayan an sallame sallah sai aka ba mu'azu labari mu'azu yau akwai wani saurayi wa shi da ka ja sallar shi ta yi shi kaɗai ya tahiya ta sai mu'azu ya ce muna hoki ne kuma sai na gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya yi mu'azu na faɗin haka sai kuma aka kwashe aka gaya ma saurayin kaji mu'azu ya ce zai kai ka kara fa san munafukai ba su karewa a kowane zamani akwai su annami mai kenan aka gaya ma saurayi ce a haka ya ce ya ce to zan ma riga sa yaro ya sha takalmi ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwashe labari ya ba manzon Allah mu'azu na zuwa sai isko yaro zamne sai shi ma ya gaita sa yana gayin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu'azu na jiran a fara ma yaro fada sai manzo Allah ya ce aturidu an takuna fattanan ya mu'az manzo Allah ya hushi zaka jarabci mutane shine ya umurce ka da wannan in zaka ma mutane sallah musamman sallar isha'i to ka karanta surori matakaita wanda ba su wuce safa ba ko rabin safa ya zano mishi misali an gane da kyau ko a wannan lokacin yaron maganar da mu'az ya faɗa masa ta yi mishi zahi sosai sai ya ce na rantse da Allah idan gobe makiya suka zo idan gobe aka je wajen yaƙi za ka san wane ne munahuki ya ce mawa ya ce ma mu'az idan gobe makiya suka je muka je wajen yaƙi za ka san waye munahuki haka wannan yaron ya faɗa masa aka yi daidai ku gobe ga makiya sun zo aka je a wajen yaƙi tare da wannan saurayin ana a wajen yaƙi aka ƙare yaƙi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawon manzo Allah dama ya sani Allah ya masa ilhama sai manzo Allah ya bugi cikin Mu'az yace ma fa'ala khasmi wa khasmuka ya Mu'az ya labarin wanda wanda kuka yi husuma da shi ya kai Mu'azu sai yace ya Rasulullah sadaqa Allah wa kadhabtu ana yayi ma Allah gaskiya ni kuma nayi ƙarya ma'ana nayi ƙarya da nace munahoki ne domin yayi shahada wannan yaron ya nuna jarumta a wajen yakin an gane da kyau ko ya kamata ku yi kabbar aiko wannan shine kenan wannan hadisi akwai darasi mai yawa a ciki na farko yana nuna mana faɗin malamai da suke cewa wanda hadisi ne wanda bai inganta ba zannu bil mu'minina khaira ku yi mamunai zato na alkhairi ko da mutum yayi wani abu wanda a zahiri yana nuna kaman akwai laihi to kai kai masa kai masa tsammani na me tsammani na alkhairi an gane da kyau ko ba ma babi na na me yake da suna na zato da da mun kawo kisoshi masu yawa na abin da yake nuna mahimmancin yi ma mutane zato na alkhairi zato na kwarai an gane da kyau ko wannan shine kenan na bi sannan wannan hadisin dalili ne akan ka'idar da malamai suke cewa a ikhtilafun niyyati bainal imami wal ma'mumi la yu'athiru fi sihhati al-itimam al-ikhtilafu fi niyyati bainal ma'mumi wal imami la yu'athiru fi sihhatil i'timam samun sabanin niyya a tsakanin liman da mamu baya tasiri akan koyi da liman da aka ce mutun yayi ba mazala yace ai koyi da liman ba duk abin da yayi ai to niyya bata daga ciki mu'azu domin lokacin da yazo yana jin sallah ta isha'i shi da niyyar me yake yi a nafila ko tunda ya deja yayi sallah a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da niyyar nafila yake yi su kuma suna niyyar me sallah ta isha'i an gane da kyau ko da kun ga sai nuna babu laihi wanda yake nafila ya bi mai farilla ko wanda yake farilla ya bi mai mi ya bi mai nafila wannan shine abin da dai ya ta'allaka da babin mu akwai fa'idodi masu yawa da za mu bar su haka nan a gaban malik yake cewa Aisha radhiyallahu anha an karbo daga Aisha Allah ya dada ita fi qissati salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bin nas game da kissar sallar da manzo Allah ya ma mutane wa huwa maridun yana cikin rishin lahiya qalat tace fajaa sai yazo hatta jalasa an yasari abi bakr har sai da ya zamna a a bangaren hagum na abubakar fa kana yusalli bin nasi jalisan sai ya kasance yana ma mutane sallah azamne wa abubakrin qa'iman shi kuma abubakar yana a tsaye yaqtadi abubakarin bi salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam abubakar yana koyi da sallan manzon Allah wa yaqtadin nasu bi salati abi bakrin shi kuma sukun mutane suna koyi da sallah ta abubakar muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin shi ma wannan hadisin hadisi ne mai tsawo lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi rishin lahiya a rishin lahiyan da bai tashi daga gare sa ba ya ce aje a umurci abubakar ya ma mutane sallah abubakar ya fara sallah sai manzo Allah ya ji sauki sai manzo Allah ya taso ya shigo a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya shigo a masallaci dan ya san abubakar baya yarda ya sallah bayan manzo Allah don manzo Allah ya taba sallah bayan shi ya ce mishi ci gaba abubakar ya kiya yana sun tada sallah abubakar ya shiga ana sallah sai ga manzo Allah ya zo aka ma abubakar tabi ya waiwai ya ga manzon Allah ne sai daga hannu ce alhamdulillah manzon Allah ya ce masa ci gaba da sallah ya masa nuni ya kiya ya jawo bayan manzon Allah ya shiga ba ya ce wani ni nan waye dan Abu Quhafa da za a cewa ya ja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah an gane da kyau ko to haka aka idan manzon Allah ya san Abubakar ba zai ci gaba da sallah ba inda ya san ya zo sai manzon Allah ya shiga gaba ya zo ya zamna a hagumkinsa tunda ya zamna ya tsaya a hagumkinsa kenan waye liman yanzu a ina liman ki tsayawa a hagum ko abubakar yana hakan ga sai manzo Allah ya zo ya zamna ya tsaya ina a hagumkinsa kenan a hagumkin abubakar yake amma shi kuma manzo Allah a damar shi yake ko to haka ne to da manzo Allah ya tsaya nan baya iya tsayi sai ya zamna shi kuma abubakar ya tsaya tsaye bai zamna ba sai da a kare sallah a nan da aisha take cewa mutane suna koyi da abubakar ba wai suna koyi da abin da ke suna koyi da murya shi domin lokacin manzan allah murya shi ba ta hitowa to sai kasance abubakar tun da yana kusan manzan allah shi yana jin abin da manzan allah ke faɗi kuma yana ganinsa to sai kasance abubakar ya zama to lada ne a wannan lokacin yana mi yana ɗaga murya an gane da kyau ko suna ɗaya daga cikin wurare guda biyu da aka samu an yi ma manzan allah ladanci an gane da kyau ko baya da lahiya ba a jin murya sai abubakar yana daga murya mutane suna sallah to wannan hadisin ya jawo cece kuce cece kucen da ya jawo a tsakanin malamai shine a baya da muka gani a cikin hadisin innama ju'ila al-imamu li yutamma bih an saliman dan ayi koyi da shi fa idza salla qa'iman fa sallu qiyaman idan yi sallah a tsaye kuma ku yi tsaye idan yi sallah a zamne kuma ku zamna an gane da kyau ko to gashi kuma nan abubakar bai zamna ba su masu habai ba su mi ba ba su zamna ba alhali manzo Allah yana mi yana azamne to anan malamai suka ce wannan hadisin kenan ya shahi wancan umarnin da aka yi na illiman zamne ki kuma ku zamna liman baya da lahiya to shi ya zamna shi amma ku ku yi mi ku ku yi mi ku ku yi tsaye an gane da kyau ko kenan wannan hadisin domin shine hadisi na karshe yana ɗaya daga cikin kuma qawaidul jam'u bainal adilla ka'idodi na hada dalilai wanda suka suke da alamun cin karo da juna shine almutaakhiru yansahu almutaqaddim hadisin da yazo karshe yana goge hadisin da yake a farko idan dai akwai cin karo a zahiri idan wannan shine karshen al'amari idan liman ya kasa yin sallah a tsaye yayi azamne to ku ba za ku zamna ba za ku yi ta a tsaye an gane da kyau ko wannan shine kenan sai dai nan malamai su tattauna ittifakan malamai sun tayi akan cewa wanda yake baya iya sallah a tsaye baya dacewa ya ja sallah baya iya sallah a tsaye su kuma wanda suke masu sallah a bayansa lahiyar sulau sun tayi akan cewa to bai dace ba shi ya ja sallah suka ce sai in ya kasance limami ne ratibi ma'ana limami ne shine limami ne dindindin na masallacin to shi wannan babu laifi ko da baya da lahiya da zamna ya zo ya rika jan mutane sallah amma ku ne kun zo za ku yi sallah abokai ga gurgu wanda shi bai iya sallah da tsaye ba sai da zamne to bai dace ba ku mi ku sa shi mi ku sa shi a gaba don su don shi yana da tawaya kenan bai kamata ba a ce shi ya ja ku sallah a wannan lokacin sai ku ku yi mi wanda ku kuka iya a tsaye ku shiga ya ja ku sallah an gane da kyau ko wannan shine maganar da malamai suka tattauna akai kenan in ka san baka ya a tsaye kun ba kai bane limami ratibi na masallaci abin da ya dacewa ka yi a tsaye jayid sai mu zo a hadisi na gaba maliki cewa wa an abi huraira radiyallahu anhu an karbo daga abu huraira Allah ya dada shi annan nabi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace idza amma ahadukumun nasa idan ɗayanku yana ma mutane limanci falyukhaffif to ya sausauta fa'in na fihimus tsagira domin a cikinsu akwai yaro walkabir da lattizo wadda'if da mai rauni wadalhaja da mabukaci fa'iza salla wahdahu idan zai salla shi kadai falyusalli kaifa sha'a to ya yi salla yanda ya so mutafakun alaihi bukari da muslim suka rawaito sa wannan yana ɗaya daga cikin hadisai wanda ya kamata a ce kowanne limami yana tunawa da shi a kowanne lokaci wasu Allah ya ce idan ɗayan ku yana mutane sallah ya sausauta domin a bayan shi akwai yara akwai lattizawa akwai mabukata an gane da kyau ko a hadisi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la darara wala dira kada ka cutar kuma kada a cutar da kai da Allah in ka zo kai sallah ka karanta misali wa shamsi wa duhaha sallar ka bata yi ba ta yi babu wata tawaya kuma wannan suma mutanen baka tsananta musu ba amma lokacin da ka zo ka karanta suratul misali suratul tur ko kuma ka karanta me yake da suna mu a yanzu yanda raunin mu yayi a sallar magariba ko wani lil mutaffin ka karanta ai ka ja mutane aiki ko to wannan shine kenan to idan kai ka gani kai ka gyara ma kanka domin kana so ka jima a cikin sallah amma ka kuntata mawa ka kuntata ma wasu la darara wala dirar kai yanda kai ba za ka cutu ba su ma mutane ba za su mi ba ba za su cutu ba sai dai al'amari na kayyade al'amari na abin da ya shahi tsawon sallah da gajartar ta al'amari ne nisbi idan aka ce nisbi ana nuhin ba ko da yaushe ake so a san so ta ba ana so kada ya zamanto al'adar liman kullun shi sauki yake yi ko kuma kullun shi tsanantawa ki a can ba a rasa ba an gane da kyau ko domin tare da faɗin manzon Allah a haka mutum ya sausauta amma an samu wata manzon Allah ya karanta suratul a'raf a waje sallah sallar magriba suratul a'raf min as-sab'i tiwal suna ɗaya daga cikin surori masu bakwai wanda suka yi kowanne tsawo alqur'ani ya taɓa karanta suratul tur a cikin sallah ta magariba kenan kun wannan sai nuna cewa ashe akwai lokacin da za a dan sha dan saboda me yake da suna ayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan jayyid aha hadisi na gaba mali yake cewa a bari mu liƙe da wannan hadisin kenan وعن أمر بن سلمة أنكر قولك أمر بن سلمة رضي الله عنه ألا يدرشي قال يتي قال أبي ما أي فينا يتي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا نازو مكو دقا وجم منزن الله سيدا دا أمينتي الله سكارة تبتا أغريش دقسكي قال ياتي فإذا حضرت الصلاة إذا صلى لوكة تيي فليؤذن أحدكم تؤتينكو يكرا صلى وليؤمكم وليؤمكم أكثركم قرآنا sannan ya muku limanci wanda ya hiku alkur'ani mai yawa ana wanda ya hiku hadda mai yawa ko wanda ya hiku iya alkur'ani qala yace fa nazaru sai suka diba falam yakun ahadun akthara minni qur'anan sai kasance babu wanda ya hini yawan alkur'ani faqaddamuni sai suka gabatar da ni wa anabnu sittin wa anabnu sittin aw arba'i sinin ina dan shekara shidda ko shekara bakwai rawahu al-bukhari bukhari da muslim suka rawaito rawahu al-bukhari bukhari rawaito sa wa abu dawud da abu dawud wa nasa'i da imam nasai wannan hadisin amr bin salama ne ɗaya daga cikin sigarus sahaba ɗaya daga cikin kananan sahabbai yanda al'amarin yake shi amr bin salama ba a madina yake ba a wani ƙauye suke daga cikin ƙauyukan madina to sai kasance a garin busu musulunta ba to gari ne wanda sahabbai suna biya idan za su shiga balaguro zuwa makka da abin da ya kama da haka to sai kasance amru bin salama musulunci addinin musulunci yana birge sa musan akwai wanda Allah zai sa masa tun yana dan yaro kaga ya taso da me kaga ya taso da addini tun yana dan yaro ta da cewa uwayen nashi ba su ma damu da addini ba wata kyauta ce daga wa daga Allah madaukakin sarki to ya taso tun yana dan karme na son addini idan musulmai suka zo suka biyo kauyen su ba abin da yake so kawai su koya mishi abin da suke karanta cikin sallah sai su ta koya mishi alkur'ani yana yaro sai aka yi daidai mutanen garin suka yi angaya guda suka je suka musulunta a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun musulunta manzon Allah ya musu nasiha da sauran su yake to ku koma gida sun yi kwana biyu sun yi karatu yake ku koma gida idan lokacin sallah yayi ɗaya daga cikin ku ya kira sallah idan aka kira sallah sai ku diba wanda ya yi ku iya karatun alkur'ani wanda ya yi ku hardar alkur'ani ku sanya shi ya muku sallah yake sai aka koma gida da aka koma gida lokacin sallah yayi aka sa wani yayi kiran sallah yanzu aka diba wane ne kowa iya alkur'ani waye zai yi kowa iya qur'ani yaro amru bin salama a lokacin yana da shekara nawa shekara shidda zuwa bakwai inji shi yace da aka diba kuma yaron nan shi dai ne yayi su iya qur'ani sai suka gabatar da shi shiga ya musu sallah shi da kan shi yake bada labari yace a lokacin ya kasance ko tuhon kwarai bai da in yayi ruku yayi sujada ana ganin al'aurar shi tana yawo domin dan yaro ne ina ruwan shi lokacin kaya bu sayayya ba manya su ne ke kula da su dan ruhi abinda suka samu su yara babu ruwansu yace lokacin in yana sallah ana ganin al'aurar shi da ƙasa yace a masallacin aka yi cikaro cikaro aka sai mishi kaya wanda yake sawa dan sai yaban za su yazan ba su sallah wannan me yake nuna mana tsarkin zuciyar sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai wannan lokacin ba wai dan shekara bakwai ba kai ko dan shekara ashirin ba biyu ma sai an yi tantanar sallar sa balantana ne balantana dan shekara bakwai ni ga nau ne ba shi yau ba abin ya afku da ni waƙi'iyan ina ji na taɓa baku labarin shi ko an yi mai a mikir suna a masallacin mu kahin a gina mini masallaci lokacin ina ina kusan segond wani mutum ya tashi a cikin masallaci ya ce ashe shi tana mishi zahi asali idan ya zo a masallaci ya tsinkaye ni ne ke ba da sallah sai ya kwana ya shi wani masallaci na can gaba sai wata ran an yi da dai malamin mu yana nan wanda shine in babu shi ne nake ba da sallah sai ya tashi ya ce malam dan me yasa in babu kanan ga lattizawa da gemi ba a sa su ba da sallah sai dan yaro a sa shi na ba da sallah sai ce misali ce ku misali akwai wanshi cewa da wana wanda bayan rasuwar ma'aifin mu shi ya doko ni ina a gidansa shi kun mutum ne mai gemi masha Allah yace ga yayan shi nan misali ba a sa shi ya ba da sallah amma sai dan sai shi dan yaro za a sa ya ba da sallah yaron da ko aure bai da an gaya da kyau ko shi babban dalilin sa yaro ko aure bai da wannan shine kenan yana faɗin wannan sai malam sai gode ya kare sai malamin yace masa yace da farko shi wannan yaron da kake faɗi yana iya karantar da wannan yayan nasa har ya mutu bai cimmo masa ba an gaya da kyau ko yace mishi haka nan sannan yace bayan wannan yace maka waye ce maka kuma sai mutu na da aure ne ake sa salimanci yayi masa wankin bargo an san wankin bargo ko to Allah ya sa shi ma mutumin mai tsarkin zuciya ne da ƙarshe wallahi wannan mutumin sai kasance daga cikin wanda suke so na a cikin masallacin an gane da kyau ko wannan sai ke nuna tsarkin zuciya abin da ya sa wancan shine jahilci kun sa akwai jahili kangararre akwai jahili wanda shi bai sani bane amma da ya sani da mi da zai bi a takaice dai in mutum ya hika alkur'ani kada ka yi tantama ta sashi a gaba akan ya baka sallah amma za mu gani a nan gaba akwai lokacin da ka yi shi ƙur'ani amma shi zai ba da sallah an gane ko za mu gani a wani lokaci ne a karatu na gaba insha Allah a ƙarshe kamar yadda muka saba wannan satin na je simetiyar ma'ana makabarta a wajen wata jana'iza to lokacin da na je abin da na gani wanda ya tada min da hankali shine naga al'amari na kaburburra ma'ana makabarta yanzu musulmai sun ɗauko wata al'ada wadda asalinta al'ada ce ta kiristoci shine mi shine a zo a yi makabari ado wanda hatta hotuna na ɗoka kuma zan ɗora hotuna a zan sa a ɗora hotuna a kan bidiyon menene shine za ka ga kabari an zo an sa masa karo an sa masa fincir an yi rubutu shi kuma wannan ya saba ma musulunci ya zo a hadisi jabir bin abdullah ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an an yujassasa alqabr wa an yubna alaihi aw an yuq'ada alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a sanya ma kabari fenti ko kuma a yi gina akan kabari a kewaye sa da wasu birguna ko da wani abin da ya kama da haka ko kuma a zamna a kansa a wata riwayar mai yake da suna a wani hadisin lokacin ali radiyallahu anhu ya ce ma ɗaya daga cikin ɗalibansa shin ba zan tura ka ba ka yi abin da manzon Allah ya taɓa tura ne na yi ya ce mine ne ya ce shi ne ka je a makabarta duk kabarin da kaga ya yi sama ka daidaita sa ka rage masa tsawo ya komo daidai da kowanne kabari ashe wannan sai nuna ƙarar ya saba ma me ya saba ma addini bayan wannan kuma ko da a ce ma bai saba ma addini ba idan aka ce kowa kabari zai gine sa da Allah nan gaba za a samu inda za a turbude wasu da a ce shekarun da suka gabata duk wanda aka turbude makabartan nan an yi mishi irin yanda suke yi a sa karo a rihe ko ina da yanzu wanda aka liƙe da shekara biyu bu samu wurin da za a turbude su ba kenan ya saba ma addini sannan kuma ya saba ma maslaha ta sauran al'umma sannan kuma koyi ne da turawa mu yi kokari mu nisanci wannan idan muna ganin mun kyautata ma wanda yake a cikin kabarin ne to mu san da mu kyautata mishi da komi ba domin wannan ba amfanin da zai masa illa ma in shi wasiya ya kasance ya jawo ma kansa laihi Allah ya gafarta ma mutan mu sannan mu da muka yi saura kuma ya ji kanmu ya gafarta muna inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah